بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Laraba, sha biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya je da hudu ga watan Maris 2026 miladiya. A wannan majalisi namu a daidai wannan wata mai alfarma da muka saba muna tafsirin alƙur'ani mai girma. A muna da tambaya guda ɗaya da za mu amsa kafin shiga karatu. Tambayar ita ce a suwane ne a adadin ula na jin ko jiya ne ko jiya ne kuka yi magana su a so akwai sa da bambanci ne da adawa wannan akwai akwai sabani na malamai ya gami da wannan akwai inda ubangiji ya zo kawai ya faɗa cewa su adawa ne Allah ta'ala cewa wazkur aka adin in an zara qawmuhu bil ahqaf to akwai kuma inda ubangiji ya yi ta'abirin shi da al'ula wa annahu ahlaka 'adan al-ula ya fadi haka alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil 'imad to su iraman su wannan wanda yazo a fatul fajr irama sune ake ta magana cewa wadannan sune adawa din dai koko dai koko dai akwai adawan farko da na biyu wasu na cewa duka sune dai mutanen annabi hud din an kira su da adawan farko saboda su ne na farko suka fara zuwa kafin samudawa wasu sun faɗi haka amma wasu daga cikin muhakkikun sun rinjayar kuma wannan shine magana na Muhammad ibn Isa Sa'id al-Ghazi wasiyar yace a adawan iri biyu ne akwai adawan farko wanda su an musu azaba ne da sarsar wato shi ita wannan guguwa bakarariyar guguwa mai sanyi wanda take koda mutane da sanyinta su kuma waɗanda kuma suke na biyu su ne aka yi musu tsawa su saboda nabiyin su sune mutane annabi annabi hud na farko din kuma sune irama da akai magana to wannan sabani ne na malamai na mufassiru ma ji an duba za a ga haka insha Allah ta'ala so je da muka yi ta'abiri mun yi ta'abiri da abinda su abinda su malama suke faɗa insha Allah to za mu shiga karatu wannan shine abinda za mu amsa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله تعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله a lokacin da wani littafi mai girman daraja ya zo musu daga wajen Allah ta'ala wanda wahayi ne daga Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da su na littafai da suka gabace wannan littafi din wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru wal hali gabanin a sako da wannan littafi sun kasance suna neman ubangiji ya yi musu fatahi akan wato kafirai falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai dai a lokacin da wannan abin da suka sani a cikin littafin su na annabtakan manzo Allah da kuma gaskiyar Qur'ani sai suka kafirce abinda suka sani sai ya zo musu sai suka kafirce fa la'natullahi 'alal kafirin sai don Allah dai ya tabbata ga kafirai bi'sa mashtaraw bihi anfusahum tur da abinda suka sayar da kawunan su da shi an yakfuru cewa sun kafirce bima anzalallahu da abinda ubangiji ya saukar baghiyan saboda tsabar hasada an yi nazira Allah min fadlihi hasadan cewa ubangiji zai saukar da falalansa da wahayinsa ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya zaba ya ga dama daga cikin bayinsa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab dan haka suka cicciba ma kansu fushi akan fushi suka yi dakan fushin ubangiji akan wani fushin walil kafirina azabun muhin kuma lallai kafirai suna da azaba maulakanciya jiya mun fara fassara waɗannan ayoyi kusan duk mun fassara ma ɓangarori da yawa na ayoyin a illa iyaka dai na wannan wajen bagiyan mun fassara mun karanta hadisi da akwai ɗan gyara da muka gani a hadisin asali mun ɗauki hadisin daga abinda shi alhafiz ibn kafir ya wato kawo ne to a sai da na koma kuma asalin musa ne ma muhammad sai na ga akwai inda akwai inda aka sami dan kuskure su za mu sake karanta wannan wannan hadisi sannan kuma wajen fasara ma akwai inda muka muka tuntuɓa harshe insha Allah shi ma za mu fasara Allah ta'ala yana cewa bi'sa mashtaraw bihi anfusahum tar da abin da suka sai da kawunan su da shi tar da abin da suka je suka musanya suka yadda su karbi aza abin da zai wajabta musu azaba a dukkunan su suka kuma ada imani da suka sani da ilimi da suka sani a baya na attaura da aka ce in ƙur'ani ya zo su imani an ya furo wannan abin da suka kafirce suka sai da kawunansu wato shi ne wato abin da suka yi na kafirce ma ubangiji suka kafirce abin da ubangiji ya saukar a bayan ƙasa wanda wannan shi ne wannan ƙur'ani bazayan saboda tsabar hasada wannan albazayu malamai suka ce shi ne hasada albazayu ma'anahu abul shi ne zalunci saboda zalunci abin da ke wajen tashi shi ne hasadansu ba wai zalunci ne da suka yi a na wato kasancewa ba su sani ba ko wani abu kamar cewa a zalunci ne sau tsabar hasara da bin san zuciya to wannan shine abin da yawa malamai suka fassara baghiyun anan al-baghiyun anan suka ce hasada kamar yadda Abu Aliya da suka tada suka fassara to anan ne Imam Ahmad ibn Kathir da yazo gaban wannan aya sai kawo hadisi da Imam Ahmad ya fitar da isnadi wanda ke rijal wa thiqat hadisi ne Hasan sabda Muhammad ibn Ishaq sahib al-Magazi wa siyar zan shiga cikin hadisin kai tsaye ya zo da isnadin sa Muhammad ibn Ishaq ya kawo isnadin sa zuwa ga wato sahabi Salama ibn Salama ibn Waqsh wanda wannan shine hadisin shiguya daya tilo a cikin musnad Imam Ahmad ah yace wa kana min ahli badr ya kasance ya zama ya kasance ya wato halci yakin badar yace kana lana jarun yahudiyyun fi bani abd al-ashhar mun kasance muna da wani makwabci a wato a anguwa na banu abd al-ashhar daga cikin mutanen Madina fakharaja alaina yawman min baitihi sai wata rana ya fito daga gidansa yazo wajen mu ya ziyarce mu qabla ma bab'atun nabi sallallahu alaihi wasallam bi yasir kamun aiko manzon Allah da kadan kana salama sai shi wato wani sahabi yace wa ana yawma idin ahdathu fihim sinnan a wannan lokaci ni ne na fi su karancin shekaru alayya burda ina da ina sanye da wata wato wani gwado mutaji'an fiha bi fina'in bi fina'i ahli je sai muka ce usalli haka nan haka yazo a cikin mabbu' na littafin tafsirul qur'an azim na ibn kathir amma in ka koma cikin musan zaga ahli kuma wannan ma'anar yafi shine ma daidai wancan din kuskure ne mutaji'an fiha bi fina'i ahli ina kishin gide sanye da wannan wato gwadan na rufa da wannan gwadan a wato tsakar a wato unguwa na wato iyalai na ko kuma tsakan gidanmu faga karar ba'sa wal qiyama anan ne sai ya rika fadan cewa idan mutane sun mutu ba za a tada su ya dinga cewa kuma idan idan mutane kuma wato sun sun mutu akwai wata wata rayuwa akwai lokacin da ubangiji zai tada kiyama ya gaba ya gurfanar da mutane su ya musu hisabi wal hasanat ya ba da labarin cewa kuma akwai kyawawan aiki da ubangiji zai sanya ya ba wanda suka yi mishi da'a wal mizan kuma yace akwai au da za a yi wal janna kuma yace akwai aljanna wannan da wuta yace amma ita wannan wutan zalika liqaumin ahli shirkin yace wannan wutan Allah ya tanaje ne saboda wasu mutane da suka yi masa shirka ashabi awthani masu bautan gumaka la yarawna zatan ka'inan ba'da al-maut wanda suke ganin wato ba- Allah ta'ala ba zai tada matattu bayan an mutu fa qalu sai suka ce wai haka ya fulan yace kai can kawa ne tara haza ka idan kana ganin wanda wannan abin zai faru mu mutu kuma a tada mu annan nasu yub'athuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatin wa nar cewa ubangiji ta da wato matattu bayan sun mutu zuwa ga wani gida aljanna ko wuta yajzuna fiha a'maluhum ko yajzuna fiha bi a'malihim za a sahanka musu aikin da suka yi faƙada sai shi wannan bawan Allah ya ce wallazi yuhlafu bi na ratse da wanda ake ratsewa da shi wallahi sai an tashe ku la wadda anna lahu bi habbihi min tilkan nari yace mutum in ya shiga wannan wuta wanda ya je ma ubangiji yana shirka zai buraci wato rabansa da za a bashi na wannan wuta a azamatan nurin fi duniya ya zama wato yana da musayan da za musayan kona shi da za a yi a cikin wuta a cikin wuta mafi mafi wato girman tanderu da za a wura da wuta a duniyan nan to sai ya gwammace a sanya shi a cikin wannan wuta ta duniya da a sanya shi a wutan da za a sa shi a ce a tashin alkiyama yuhammauna wutan na duniya sai an gama rura rura ta a cikin tanderunta kuma wato sai a je a sanya shi a ciki sun mai dukhilunahu sannan su sanya shi iyahu fa yutabaqu bihi alayhi su rufe wannan wutan a haka su kulle shi ya soye to sai ya gwammace a sanya shi a irin wannan wuta ta duniya akan wutan da za a sanya shi wato rabarsa da lahira zai samu wa an yanzu wa min tilkan nari kadan kuma wato ya gwambace cewa a abu da ƙura da za a mushi a ƙona shi a duniya da irin wannan wuta da za a rura ta akan wato ya tsira ya tsira da kansa ko ya zama ya ubangiji ya tsiratar da shi daga wutan da za a sa shi a gobe kiyama kalu da suka ce masa wai haka amma ayatu dalibai ce to kai can ka je yanzu me alaban cewa za mu gane gaskiya abin da kake faɗa kala ta ce nabi yi ba su min nahwi hadhihi albilad yace wani annabi ne da za a aiko wato bangaren waɗannan garuruwa wa ashara bi yadihi nahwa makkah wal yaman sai ya ishara da hannunsa bangaren makka da yaman yace anan za a aiko wani annabi anan ne wato malaman su ya gaya musu haka kalu suka ce mata na rahu to yaushe za mu gan shi fana bara ilaga sai ya duba zuwa gare ni wato shi salama din kenan wa ana ahdathuhum sinna a lokacin ni ne mafi karfin shekaru a wajen su faƙara sai ce in yastanfid hadha al-ghulam umrahu yudriku yace wannan yaro in dai har ubangiji ya mishi tsawon rayuwa ya karda rayuwarsa duka rayuwarsa to zai ga wannan annabi nake tsammani qala salama sai salama yace fa wallahi ma dhahaba al-layl wan nahar hatta ba'atha Allah rasulahu wa huwa bayna adhhurina yace wato yin haka ke da wuya zamani ne wanda kalilan kawai dare da rana suka wuce suka shuɗe sai gashi ubangiji ya aiko annabinsa yana tsaka gare mu ya marama har ya hijira ya dawo wajen mu fa amanna bihi sai muka imani da shi wa kafara bihi shi wannan bai wani da yake mana wa'azi a jiya sai gashi yanzu ya kafirce mashi baziyan wa hasadan saboda tsabar zalunci da hasada fa kullu sai muka ce mashi wai haka ya fulani sai kai can ka ya wani alasa billahi qulta lana ba kai da ka ba mu labarin wannan annabi ba mai da yanzu muka gane cewa shi ne qala bala sai ce haka ni na ba ku wannan labari wala sabihi amma dai ba na tsammanin shi ne ba shi ne ba to wannan kaga yana ƙara fassara maka wato bagiyan wa hasadan da ubangiji yake fara anan tsabajin hasada tsabajin hasada yanzu gashi ya gane cewa shine din amma zuciyarsa ta ki bari ta ki bari wato ya sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba ko shi zaka ce zaka rika ce zaka dinga wato kokarin ka ce kai da ma kai kaga manzon Allah ba tunda dai yanzu kai kaga alamar cewa kai mumuni ne to gaji zaka gamar shi a dan tashin kiyama in ka ce kai da ma kaga manzon Allah ka sani zaka yi ba ko zaka yi ba gwara ka la ta tamanno da qala adu kar ka je ka dauko kanka abin da yafi karfin ka ko kuma ka ce kai da ba kai yanzu ala azu azu jihadi sai azu jihadi kuma ido ya tsuru kaga za ka iya ba to dai irin wannan wani lokaci shi yasa a daina mu shiriyan ubangiji ba wai a dinga cika baki ba cika baki ba shi da wani amfani malamai sun yi magana akan wato wannan irin hasarin tasu me ya jawo kamar yadda muka faɗa hasara abin da ya shahara wajen malamai shi ne tamanni zamanin ni'mati anil ghairi shine kaga wani bawan Allah yana da ni'ima sai ka yi dinga buratin cewa da ma ubangiji ya kwaryar da wannan ni'imar tasa ya dawo wajen ka to wannan shi ita ce hasara da galibi ya shahara a bakunan malamai ana faɗi tamam malamai suna faɗan cewa wannan shine mafi mafarin hasada farkon hasada kenan wanda wanda kowa ma in ya hasada yi irin wannan ne za a ganshi da shi amma wannan ba shine wata wanda yafi zama yafi iya hasadan ba wannan ba shine kololuwa ba ba shine mutahal hasadin ba wannan ibn taymiya yayi wannan magana yake cewa wato hasada wanda yake hakikanin mahasadi shine wato mutum ya zama karahatu ma Allahu Allah ta'ala min an-ni'mati 'ala al-ghayr shine ka ji cewa ka tsani abin da ubangiji ya ba wani dan adam na ni'ima to wannan kuma shine irin abin da Yahudawa na anan suka yi ba wai kawai suna son wai wai wato in an aiko musu annabi daga cikin da yahudan annabi zama shi ne annabin ƙarshen zamani kuma su yi imani da shi su zama sun ke tsanta da falalan ba ba wai haka suke magana ba su abin da suke wannan wannan saboda ayarsarasa su ba su imani da maza Allah ba kuma su ba da ba ba su imani da maza Allah ba zama annabin ma babu shi kai abin da ba a dai kawai su huta abin su wannan kawai dai shine abin da suke so wannan shine karaha da shine hasirin da ubangiji anan yake gaya to wannan irin ta ne wato su yahudawa suka yi ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ay nazala alayhi alaykum min khairin min rabbikum wallahi yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl azim anan abin da ubangiji yake ba mu labari shine su ba sa burin ma gabaki daya da su da kafirai ba sa burin a saukan muku da duk wani alkhairi daga ubangijinku wato inda suna son alkhairin ya dawo nan sai ya da sun sanya al'amari da amma su ba ma san a saukan muku ne kawai alhali kuma ubangiji yana ke bantan wato falalansa da kuma wato alherinsa da wanda ya ga dama shi da nan ubangiji yake faɗa a saboda haka karaha wannan su yahudawa su sun tsani ma gaba da rika saukar ma manzon Allah da wani alkhairi ne kalilan ne ko mai yawa ne su ne wannan abin da ba so kenan ko Allah ta'ala ke ba mu labari cewa mushrikai su ma sun yi tarayya da annabawa da sun yi tarayya da yahudawa wajen wannan mummunar ɗabi'a duk da dai su yahudawa su suka koya musu tunda dama ai su dai gudawa suke ba su tambaye su cewa wannan annabin da aka aiko shin wannan shine annabin da kuke faɗa ko ne ba shine ba su ce ba shi bane kaga sai su ma su suka koma suna masa Allah hasada amma me yayi hasada su su su mutanen larabawa mushrikai na zamanin manzon Allah su daga cikin hasadan da suke manzon Allah shine su dan me za a zo a aiko shi ba shi da kuɗi laula nuzila hadha alquran ala rasul min alqaryatin azim dan me za a je ba shi da kuɗi shi ba wani mai ya'ya ba wannan kaga duk jarabawa ce ubangiji ya musu ubangiji da wato manufa ce ya aiko maza Allah ba shi da kuɗi ya aiko maza Allah ko ba shi da ƴaƴa da yawa kuma da ya tashi ma sai bai bashi ma ƴaƴa maza da yawa ba saboda me saboda a sanya jarabawa ga wani shi kuma in zaka imani ka imani in zaka in zaka imani saboda kai wani kana ganin ya cika maka ido ko wani abu kamacin wannan to kaga wannan kaga ba ba so kake ka imanin ba duk da ya zabe shi a gida wato farin gida amma kuma duk da haka kaga sai ya zagaye shi waɗannan jarabawoyi yaransa ba sa ba sa wato jimawa sai su rasu musamman mazan har suka kira shi cewa shi dai wato ga shi ga kamansa shi kai baka haihuwa baka da ƴaƴa ana mishi fariyar ƴaƴa Allah ta laki cewa ina shani aka huwal abda kuma wanda ke wato ganin cewa ke ganin yake aibata maka to shine mai kakken baya domin misala bai bar lokacin da ya rasu bai bar wani wani da namiji wanda zai masa addu'a ba mace ma da ya bari guda ɗaya ce wata shi da kawai za ta masa addu'a din amma sai bar al'umma baki ɗaya suna masa addu'a da an ce muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam to shi kaga wannan shi da alkhairi saboda ka ba wai wannan shi ba a zama kana da yara ba ko a ce kana da mutane da za ta za a yi rashi bayan dai su ba sun shuɗe daga baya daina amma ka bar wato baya da alkhairi haka ibnu ibnu kathir yake faɗa game da game da malamin ibnu taymiya ibnu taymiya yake cewa la tazawwaja wa la tasarra bai taba yin aure ba bai taba samun wata sadaka ba ya wato sadakar da rayuwarsa baki daya kan da'awa ma Allah ta'ala yace ne farko wanda zai masa addu'a bane yan uwansa duk sauran sun mutu amma sai kuma wato yan uwa da ya bari bai bar yaya bai bar mata ba amma bar al'umma baki sai na masa addu'a to wannan shine shi ma abin da Ibn Taymiyyah ubangiji ya masa wannan sharafi da a su abin da sa larabawa suka ba sa san suke ma zala asaran cewa dan me za a bashi wannan wannan saboda wato na farko saboda ga yanda suka gashi bashi da kuɗi bashi da yaya wanda su kuma wannan shine ma'auni a wajensu sannan kuma da kuma abin da suke yake shigan zuciyarsu na hawa jahiliya na hawa jahiliya shine wani alfahari da fariyar cewa yanzu za mu je mu koma kawai mu zama wani mutum ne tilo a kabila guda daya daga kabila guda daya su za su raga mana ya zami yana gabatar yana jinkitarwa ya zama ko da musallama masa kai mu za mu iya ba wannan gabanin mazala akwai wanda ya so ya irin wannan makamancin wannan amma shi da yake ba wai yayi ne dan ubangiji ba sai zama nashi bai albarka ba akwai a cikin larabawa za ku ji ana cewa akwai taglib da kuma bakar za ku ga akwai ana yin yakuka imrul qaisi imrul qaisi kusan mahaifiyarsa yar taglib ce to asalin su dukkan su daga cibiya ɗaya suka fito to akwai wani kulal ibn rabi'a kawai sai ya zo sai ya ce bayan ya je wasu sun zo sun far masu har sun kwace wata wata yarinya daga cikin su kyakkyawa haka suka je suka hada kai saboda barada ne masu masu karfin gaske aka ce wanda wajen wajen yaƙi ba su da wato daɗin sha'ani sai da suka kashe wannan sarkin kuma suka kwato wannan yarinya suka dawo da ita to daga baya sai aka aura wani mutumin da ake ake kina shi kunai wanda dai masu tarihi sun sun faɗi cewa mutum ne mu- jabberi azzalimi ne kuma ga kuma shi kuma mai girman kan tsiya mai girman kai amma kuma jarumi ne jarumi ne saboda haka sai ya zama shine a lokacin kabilan kabilan guda biyu suka zama suka ce kawai ya jagorance su duka ya zama yana jagorantar su to shi abin da ya so ya gina ya- ya- akwai abin da ya hanga ya ce larabawa galibi har in dai har zai zamu zama saboda rashin gashi muna da jarum- jarumai amma wani kawai daga gefe zai iya shigowa ya zai ya mana mulkin mallaka ya ci ya cinye mu ya ma ɗauki yarinya yan mu ya fita da ita saboda rashin haɗin kanmu to wannan ba za mu iya wato yaƙan irin su farisawa ba da ire da kuma ruruwa a wani lokaci sai mun haɗa kanmu sai ya ce ya ce to zai za mu haɗa zo in haɗa ku duka suka yadda to sai ce to kuma ba zai yi kuma ku- kuma ku ce wai wai yanda kuka saba kawai haka kawai girma kuke gaya mun kawai da kara a baki ba sai kun majini sarki sarki ko mai iko sai da aka shata waje ya ce da zalunci ya shinga ya shinge shi ya ce duk wanda ya je sake ya yi farauta a wajen sai ya kashe sai ya- sai ya gami je masa ya rika yin dan ya da kaba ka da laraba kuma ba su iya ba su saba da wannan ba sai da aka wannan abin da ya mutu ya suka suka je suka kashe shi aka rika yaki wani shekara arba'in aka cinye duk jaruman nasu duka da yawa suna faɗin cewa in ba dan lokacin da abraha ta yazo in ba dan wasu na cewa in ba dan wannan kace-kace da suka ma kansu ba to su wannan kabilan guda biyu baka da da da tagalib sun isa su kora shi sun baka kace-kace to abin da ta da faɗa wannan kaga shi so yake yi ya haɗe su ya kuma kawo musu ƙarfi amma saboda shi ta hanyar danniya ke son yayi sai sai bai samu nasara ba saboda haka amma a lokacin larabawa a hakan ma sun iya da sallama masa saboda haka to magana yanzu da yazo yana cewa zai hada kan larabawa su kansu amma qur'ani zai hada ne zai hada su san Allah da manzansa ne zai hada su sai ya zama wasu daga cikin larabawa kuma suna jin i wannan kaikayin cewa na kawa jahiliya wata kabila kawai ta fita zama ita ce kawai ke gaya mana tana gabatar tana jikitar mu za mu imani ba sai haka wannan shi ma sai maka ya sa wani cewa su ba su imani da manzo Allah ba to su ba sai saba a lokacin suna sallama ma wata wata wata wato qiyada wahida guda ɗaya ba ita ce sa'ida su kuma su zama su ne masu din su ake jagoranta su musu saba ba saboda haka wannan shi ma ya taimaka wajen kin sallama ba wato maza Allah wasu daga cikin su suka yi ubangiji ya kaka yana cewa mun saukar muku da qur'ani fihi dhikrukum fihi dhikrukum ai fihi sharafakum a ciki akwai girma a cikin ku in kuka rike za ku ma zai ƙara muku ƙarfi wanda wannan kuma za ku zo da kyau ku ga larabawan da a yanzu da shi aka ci gaba da galaba kansu ai kansa ne wanda suka yi ne sai zama yanzu wato wani wanda yake ba shi da uh, natsuwa mutumin banza zai iya zuwa kai haka nan kawai ya dinga gabatarwa da jikitarwa suna ba su kuɗi suna masa kabarbari suna cewa to alhamdulillah kare babu makamai inda su- saboda rayuwa da suka yi da kusan da suka haɗe kuma suka zama addini shi ne jagoran su ya zama sun sun jagoranci duniya baki daya amma su yahudawa kuwa su hasadan su ba ta fuskoki ne da dama shi sa manzo Allah lokacin da ya ci galaba ga mutanansa nan sai suka sallama masa duka su amma su yahudawa da yake su wato matsalolin su na da yawa hasalar su ta fuskoki ne da dama hadar hasalar su ta farko na- ita kanta ta fara ne wajen tuhuman aikin ubangiji da hukuncinsa kaga shi ubangiji da in duk wanda ya tsaye fara ya zama wato yana challenge yana kalubalantar ubangiji akan aikinsa to tun daga nan wato ya zama ya faɗi zero ya faɗi wawan kuma ba zai aikinsa ba zai alheri ba to tun daga nan su tun fara tuhumar ubangiji ne dan menene zai je aiko wani ba daga ba daga wajensu ba suna ganin su babu ubangiji bai halitta wani irinsu ba to wannan kuma shine ubangiji zaka ga yana ba da amsa duk da wannan amsa ma ya ba ma qurayshawa ne a lokacin ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya fi hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat su ne suke rahama- raba rahamar ubangijin su ubangiji yana raba rahamar sa ne ga wanda ya ga dama ai mu muka raba musu ma muka baka kuɗi muka baka yaya muka yi kaza muka kaza dan haka ubangiji ya ga dama ya ba manzo Allah wannan wato annabta sai da ka sai a zo kawai a- a- a sallama masa to amma yahudawa suka ki sallamawa suka zama suna son su ce ubangiji lalle zai hukunci sai dai hukunci akan akan jini kawai ba kan takawa ba inna akrabakum inna akrabakum indallahi atqakum to amma kuma su sun ce a inna akrabakum indallahi kawai shine a- a- kawai addam wanda yazo daga jini na kaza sannan kuma daga cikin abu na biyu da ya ƙara sanya waɗannan yahudawa suka yi hasada ba manzo Allah da kuma larabawa kasancewan a lo- a wannan lokaci in dai ana son a ba da wasu fatawoyi game da lamarin shari'a na addini da kuma wato sanin littafi a lokacin lokacin ubangiji a ban ƙasa to wajen su ake zuwa to a yanzu idan misali aka ce za a koma wajen yahudawa wannan za a koma wajen Allah to kaga ya mutunta ya kenan to kaga wannan girman kuma ba su da shi haka san girma shi ma ya taimaka wajen cewa su ba za su yarda su sallama manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma sannan kuma suna ji ƙara tuna cewa to menene ne sakamakon zalunci da suke yi tsakanin larabawa da hada su fada da suke yi me sakamakon kuɗaɗe da suke yawan ba su suna cewa suna ba su riba riba fadl da riban nasi'a ka san wani shi ma har yanzu yanzu ka ce wa zaka shari'a mutunci yanzu abin da ka fara gani to ni gaskiya kusan inda nake samun kuɗaɗe na hanya da ba nake samu yanzu ya za a yi wannan shine sai sai ya da Isra'il nake saboda wannan wani sai ya yadda ina cire lokacin da wasu daga cikin wanda suka ringa yawan musulunci wato Isra'il bankin lokacin da ake ta magana a shi sunusi yake son ya kawo a wani lokaci daga ciki akwai da ke gari cewa to yanzu shi shi shi zai zai faɗi gun ba a gun kuma zai faɗi shi ba shi ba wani kuma ya za a yi da- ya za a yi da rukun da yake samu ta hanyar riba to shi ma wani ya taimaka wajen yahudawa kusan su suka kawo wani daban daban su suka fi kowa iya gyarawa da dama ko yanzu kusan duk abubuwan da ake samu da riba da waye da da ai akwai dan haraji da suke dan fitarwa dan nasu ne su- wajen shi yake zuwa kalilan a duniya amma ga duk nasu ne an haraji da kake samu a Najeriya da waye da waye da ina da ina dan in ka je Kano za ka ga dai yan- duk su wajen su yake zuwa su ne asalin jagorin ita dukiya to yanzu ina za su je mazala yanzu ce musu kawai yanzu babu wata doka babu wata babu da ba babu zalunci babu hada fada babu kiri babu to ai kaga ba za su yadda ba wannan shi ma ya zama daga ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya suka re- suka rika yi wa manzo Allah hasadan abin da ubangiji ya bashi na shirya kuma suka yi ma larabawa sannan kuma wato gani da suke yi cewa a- wato abu na hudu shine wato dama kuma ɗabi'a su da aka saba sani kuma na san kafirce ma ubangiji idan aka ce ba za su bi manzo Allah kaga wannan yana nuna cewa za su zama mutane masu da'a kenan to ko su ba su ba su shirya su yi da'a ba annabawa zaman su ba su yi musu da'a ba balle wani annabi da ya zo wanda ba ba- ba ba da kabilarsu ba to ubangiji shi yasa yake ba da labarin wato girman sha'anin hasadan waɗannan mutane wadda kafirun min min ahlil kitabi la yarjunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim ubangiji yake cewa da yawa daga cikin ahlul kitabi suna burin cewa da ma za su maishe ku zama kafirai sau tsabar hasada kawai kaga ba wai wani laifi kuka musu ba inda laifi kuka musu da shike sai su yadda amma kai hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq ubangiji shine yake cewa fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir saboda haka waɗannan su ne ababe da mutum zai iya ganowa banda su akwai wasu abin da ya sa yahudawa zamanin manzala a lokacin suka iya da sallama manzo Allah kuma su ki suka iya da su bi shi a mu ma a wannan zamani a- a- kusan irin wannan wato a, makida yahudiya akwai ta wannan makirci da yahudawa za a ga kusan mutane da yawa sun dauka sun dauka sun yaba mu kansu ko daga ko daga wato nasara ko kuma sauran mutane yan boko ma za ka sun dauka waɗannan dabi'u sun sa ba kansu Da- daga ciki akwai wanda za ka ga a su sun yadda cewa su sun bace su sun sun kamar turawa yanzu zaka su sun yadda cewa su batattu ne sun yadda cewa su za a je ba sai an yi aure ba to ai ba- ya za a yi aure tunda in an yi aure kun ce da zaran an tashi an rabu kusan rabin dukiya za ku ba za ku ba matar kaga shi kenan ba zai aure ba zai zauna girlfriend ɗinsa ce in ya in ya gaji da ce mata duka tsaya kore ta in an je kotu ma da sai dai sai dai dan ba ta dan walada amma dai ba za a zo a ce a ci dukiyarsa ba to ya kaga wannan shari ne kaga kun kun hana aure to amma inda su kadai suka yarda su yi wannan irin wannan rayuwar da amma sai zo su ce wai ai dole in baka yi wannan rayuwar ma to za a sanya maka hukumi kai ba ina ruwan mu da ku ina ruwan ku da sauran mutane tunda ku kuce ku kun ji kun gani ku kun za ku ku zaɓi wannan rayuwar to ku ku abin ku mana to a a- tsabar hasada wato ni ba zan yi ba kuma ba zan bari wani ya yi ba za ka dawo lokacin lokacin obama musamman dan yan democrat su ne fasikai dama a kanance haka yan democrat su fasikai ne su yan republican su kuma mayaka ne su su wato masu shan jini ne su ban fayasa ne su duk inda jini yake su za sai sun sha saboda su wato yahudawa ne suke da wannan fati ne yahudawa suke da wannan fatin kusan ko wannan yakin da ake za ku ga trump a yahudawan da yake bi za su tuko shi duk wannan iya yi da yake yana wani zasa da ido shi ma shi ma yaran su ne yaran su ne akwai abin da suke gaya mishi a karkashin kasa amma lokacin obama za a gashi musu dan jiti da da netanyahu ba akwai lokacin da aka yi taro ba ba su ba yi magana ba Wa- wani yayin wani sai yana haka aka riga nuno su saboda su duk da wato dole ba yanda suka iya a- a- ba yanda suka iya sai za su yi abin da su yahudawa ke bukata amma ba komai da komai ba saboda ba su ne suke financing campaign din yan democrat ba su yan democrat fasikai ne ke yi yan luwadi da mazinata da waye da yan wato su su ke yi irin wannan ba su shi za ka ga shi tarin ayaji ya dauko wannan bidiyo na Epstein din da ake faɗa ya ya bankaɗa shi ma fa yana ciki amma wai matan da su waɗanda sun fi sun fi shiga cikin ruwa irin su Clinton da su Hillary Clinton da waye da waye da duk su duk sai sai bankaɗe su suna da yara ƙanana amma kaga wasu suna da yara ƙanana amma kuma mu yanzu zai zo su samu da tahunkumi dan me wani zai aure yarinya a shekara bakwai amma duk in ka je kakanninsu in ka je masarautar ingila ko ina duk yan shekara bakwai aka aure- aka aure iyayensu kakanninsu duk yan shekara bakwai ne to ba za a ce na cewa wai yarinya wai ta- wai ta dace ko za ta iya ɗaukar namiji ko ba ta iya ɗauka ba a tsabar kawai ni ba zan yi ba dokan ubangijin ku su kuma ni kuma zan bar wani ya yi dokan ubangijin ba tunda a shari'a musulunci in ka je ka duba ba inda aka ce wai ka je yarinya kawai in ka- ta ta je ta da gaganta ta ga yar shekara tara ne ko goma ko sha biyu amma ka ganta alamar cewa ba ta da lafiya irin kawai ba fulata na ce ba ta cin abinci irin mutanen mu wai na haka dai da ita ka ce wai a mata aure a kashe wajen namiji ko namiji ko ta ita ba abin da aka yi wannan magana ko Aisha ma in ka je ka duba zaka ga a cikin hadisai zaka ana magana cewa Ummu Ruman gab da lokacin da ake gyara ne in ta kuje wajen mazala aka dinga bada wani abinci tusamminu ne tana sanya ni in yi jiki jiki yanda zan yanda wato in na je ba zan zama wato a- a- a- ba ba- ba za ta iya daukar namiji ba wannan duk akwai shi a wannan dokokin amma Fatima ka je ka zuwa Fatima Fatima ai kusan ta ma jama'a Aisha mazala saboda a lokaci kaga ba shi babu Khadija saboda haka sai ya kawai ita ware ba ta dan ƙara da dan ƙara shekaru tukuna suka zo suka nema wanda ce a'a a bari ta dan ƙara shekaru saboda haka akwai wannan ba wani magana ne a ce wa yarinya an je an same ta ba wai yarinya ka kan ba an ce a je a aure ba ba wannan amma wani suka zo ka ce wai kai baka yarda cewa wai wai wai za a aure yarinya a shekara tara ba a shekara tara ba ko a shekara bakwai wacce take a gashi alamar cewa ta yi girman turawa gashi mun zo muna gani ai gashi ka ga kajin da kana gani a gaban ka yanzu ne mutane nawa mutane nawa mutane da yawa ba su ba suna ciwo ba tun daga azumi to ka je ka kajin ka tun farko sun ka kawo su yan tsaki amma yau kuma yau ka je ka ga ya- ya suke an ba su abinci sun ci sun koshi ka je amma wani sai ya- wani sai ya je kawai ce a'a shikenan wannan ai fasikanci ne ma za a je a try shi wannan wanda ya aure yarinya a shekara tara to tsaba zalunci amma kuma za ku je ku sa a kawo ku fasa wasu yara ƙanana ku je ku sai wata wani tsibiri ma tsibiri tsibiri sai gari ma suka saya ba kasa shi wannan epsin din gari ya saya kasa ya saya idan babu abin da ake sai ta fara gyara aure amma har za- amma kaga sun yi sun yi shiru sai da fasa kai ne to abin da zai baka takaici shine ku kun halaka ku kun ku halaka da mutane ko hana aure kaga su ne yanzu da yawa yanzu misali in ba a jahi DNA nan ba sa gane lalle ni ne uban wannan yaro ba sai dai yanzu da awa da dai dama dai suna adaptation da wai sai su hakura amma mu yanzu mu yanzu baka bukata wani bincike kana ganin wani zaka ce a wannan shi ya haifi wannan ba ko- ba sai an gaya maka ba in dai ka san wani malam wane in ka ga ɗansa to zaka gani zaka ce a wannan ɗansa ne wannan ka san kai ka san ya kini ya fije da shi zaka rantsi da Allah to wannan shi ma duk yana daga ciki za ka ga a lokacin da aka ce za a za a samu najiya ta kanku da hukumi ai waye lokacin da kamala kamala harisun nan ta ko lokacin da da- da ta da- da ta zo da tana irin yawuce yawuce kasashe ai ka ga ba ta zo Najeriya ba saboda mu Najeriya mun ji mun gani mun ce sai sai ba auren jinsi babu auren jinsi ko da ku fitina nune masu ra'ayin raka to balle kuma wato magana shari'a in magana shari'a ne ku ina ruwanku yanzu misali tura arnan kasan nan da suke ta magana cewa shari'a da ana mun je inugu ne ko ina muka ce zamu shari'a nan waɗannan mutanen waje ne suka ce sun zaɓa suka ce su shari'a za su yi amma ana ana ta makirci ana cewa Najeriya ba ta zama lafiya ba in ba a cire wannan sh- wa- wannan shari'an ba baye waye waye waye wannan shine tsabar hasada kenan wannan shine abin da ubangiji ne yake faɗa bagyan kenan wa hasada tsabar hasada ku ba za ku yi ba ku halaka ku san kowa halaka sai ku wani mutum ya zaba abin da yake bukata ba da ma Allah maganan free society ne ba sai shi kenan ka je ka bauta maka dangane in ka ga dama ka ce kai ba auren za ka yi ba in ka ga dama ka ce kace in ko gobe abu in gobe kai ta shafa bayan da muka iya da kai amma muka ba mu yi abun da zamu yi amma yanzu ka lokaci kun dole sai mun yi rayuwa irin taka haka wani ai zalunci ne ba kan gani ba saboda haka a, to kuma saboda shi shari'a musulunci idan mutum ya ce in musulmi suka ce za su yi shari'a musulunci to shi kuma wannan yakan dawo da wato ha- hawiya ce ta musulunci wato duk wani abin da ake ji na wani alaka tsakanin musulmi da musulmi da kuma kishi da waye duk wanda zai dawo to kuma in ya dawo to ai babu yadda za a yi kuma da mu su kaza musulmi- musulmai mutukar akwai wani ruhi na musulunci to babu yadda za a yi da su in kuma kaga musulmai kullum suna shan wahala to babu ruhin musulunci ko musu kazarta tare da su wannan shine wato tarihi da yake tamamai da kanshi kuma shine har yanzu turawa sun yadda da lokacin da suka zo in kana karanta ta- maganganun da suke faɗa akan orientalist zaka ga bayan sun tafi sun dasa wasu wasu cibiyoyi daga NGOs da ina da ina da waye da waye ana nan ana sa musu ido duk wannan wazin da muke ba ta ana sa ido za a zo a gani wani gaba kuke duk ko ina sun mishi grade sosai in an kai grade din warning grade ne to za a gaya musu wato wani fa gaskiya yanzu threat ne wani mai wa'azin nan gaskiya threat ne a yanzu to to to shikenan za su faɗa kuma za a translate din shi zuwa wani policy yanzu a zo a ce to gaskiya mun ji labarin cewa kuna kuna genocide ban yadda ba kawai shi sai zai- a zo a kawo babu sau babu na ƙasa wasu mutane ne masu sa ido sun alamar cewa addinin zai iya kawo wani abubuwa suka yi prediction suka yi waye sai suka ce to abin yana red zone yanzu in ko da ba wani abu ne kawai in ci in ci ku ba mu kuke yi kawai awagi ne suke shiga ciki wasu na fita famo na ruwa to kaga wani ta kyale ku tayin karan ku tayin yayin ku je ba su tayi wannan ba su tayi ba yanzu akwai rigima ba za akwai shi akwai kalaka to akwai waye to ba su ta su haru eh to amma an ga alama cewa akwai wani wanda yake sai tare al'umma ya goya al'umma ya je ya sa ta fahimci na za ta dosa za ta a to wannan dai so yake kawo karan baya kuma ba zai yi ba Allah ya kyauta sai ka wadannan abubuwan sai an gane to amma dai kamar yadda na sha faɗa ah, mun matasa gwagwarmaya karan bata da kafirai ya zama shi ne ƙarshen abin da za ka yi inda kana son ka kawo gyara to sai ka yi karatu sai kuma ka san tarihinka ka san tarihin zaluncin da aka maka ka kuma san tarihin maƙiyan naka ka kuma san hanyoyin da suke bi wajen suke bi suke samu guduma suke kwakwabe mu sai ka san wannan in baka san wannan ba to kaga zaka je kai garin gyara ka je ka ga yaran garin Abdullawa wanda galibi ya zama tasa a cikin garin su ma ba su san a cikin wani lokacin turawa suka zo nawa aka kashe nawa aka je daga baya aka je aka sa- aka ce uh, wato a- an musu wato an kai su wajen bola aka binne su a cikin sarakuna ba ko wanda daga baya bayan an kashe shi ma aka ce ma ba za a binne shi ma a cikin al'umma sai za a je wajen bola ne sun mai da shi wajen bola har yanzu ma kai baka sani ba me yasa aka kashe wane me yasa aka kashe wane me yasa aka kaza me yasa aka kaza duk sai ka san wannan in baka san wannan ba to zaka je kai kai zaka je kana yin fada ne baka san me yasa kake fada ba da yawa kuma yan boko wasu daga cikin wanda kake ganin su ba intellectuals ne a a- a wannan a a wannan al'ummar tamu yan boko wanda za ka suna karatu tabbas suna san karatu na na na na- na na zaɓi wannan maganar ba wannan maganar wanda su yan siyasa ne kawai su suna ne a wanda su a cikin yan siyasa ma su karatu suke a cikin su to da yawa kuma an sun zama misled a wasu abubuwa saboda rashin sanin waɗannan abubuwa so ina tada ina tsara yan wani matasa ina eh, wato karfin gwiwa a tashi a karatu a tashi a karatu ilimi shine zai zai zai ga maka ina yaran take amma ba gwagwar maya ba gwagwar maya wannan duk gwagwar maya daga baya ba inda zaka take sai ka zama dan shi'a ka zama barafi ne ka zama waye dai gwagwar maya ne gwagwar maya aka fara za ka ga wasu daga cikin malama da suka dubabbun malama da suka tuba daga shi'a za ka ga da an taba yin yan brothers din nan da waye na makaranta da an taba yi saboda ai gwagwar maya ce gwagwar maya kuma wannan ba abu abu da zai kawo ba Allah ya kyauta saboda haka a wannan shi da Allah ta'ala abin da yake faɗa a Allah ta'ala sai ce bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru yace tir da abin da suka je suka wato sayar da kansu saboda shi an yakfuru kawai dai wato su kafirce da abin da ubangiji ya saukar baghyan an yunzila Allah bi fadli ala man yasha'u min ibadihi saboda tsabar hasada ubangiji ya saukar da falalansa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa faba'u bi ghadabin ala ghadab wanda faba'u shine suka yi ciccibin makansu suka yi wato a daukan makansu fushi akan fushi na ubangiji wannan lafazin ba baba'u bi ghadabin daga ba'a yabu ubawan a ya da ma'anoni ko kace ba'u bi ghadabin ay raja'u bi ghadabin bi ghadabin lahi ala ghadabin ala ghadab wannan raja'u wannan shine ma'anan wato ba'a ba'a yabu ubawan ma'anahu wato raja'a arju'u wal insiraf suka ce wato kaga kamar sun dawo da zunubinsu da fushin da ubangiji yayi suna a halin kasancewa suna ta cikin wannan zunubin wannan shine ma'anar farko idan muka ce ba anan ma'anahu raja'u bi dhunubihim a zai iya zama kuma al-mau'u ma'anahu al-iqrar wal wal i'tiraf shine mutum ya yarda da zunub da laifinsa ko zunubinsa wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yake ba da hikayan ɗaya daga cikin yaran fir'auna yaran wato annabi annabi adam inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin ubangiji yake cewa iso nake yi zama wato ka tabbatar da zunuban ka kai ka dauki zunuban ka kai gwamman zunuban ka da zinawa zunubin da naka zunuban ka dauka baki daya a cikin ha- hadisi da cikin addu'o'i da ake yi abu ubi ismi shine na yarda da zunubi na da nake da- da wato a, na na daukan ma kaina to wannan duka suka ce wannan ba ya bu ba wa'an wannan ma'anahu al-i'tira al-i'tira kamar da labit ibn rabi'a al-amidi yake cewa ankartu batilaha wa bu'tu bi haqqiha indi wa lam tafakhar alayya kiramuha yana cewa duk haƙƙin da ke kaina sai da na bayar Na- haƙƙin da ke kaina to na yarda da shi kuma na ba na ba su na ba su wannan haƙƙi din ban bari wani haƙƙi da yake wuya na da ya kamata in ba su ban ba su ba to nan me yake nufi idan muka ce dan ma'anahu alayhi rahu wal iqrar sai zama ba'u bi ghadab ala ghadab shine wato sun yadda sun tabbatar lisanin halinsu halinsu da suka yi na kafin sai manzo Allah to wannan kaman tabbatarwa ne a cikin cewa sun dauki fushi ubangiji fushi akan fushi wanda ka kawo faɗin Allah ta'ala wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wato kamar misalin hal ɗinsu ne cewa a duniya ga shi tunda dama an gaya mu cewa idan muku yi mai da manzo Allah ba a da bukacin zaman nan to akwai azaba to kamar sun yadda sun karɓi wani azaban kenan shine fara ubi gaban da ala gaban wannan shine fasaran shi idan muka dauke ma'anar a haka a wasu daga cikin malamai sun hada wannan ma'anar guda biyu suka ce a'a kallon ma'anar baki da ba a yabo uba daga menene suka ce ba a yabu uba an duka abinda yana duka yana nuni ne akan wato al-ihtimal wani abin da zaka cicibe shi da karfi mai da da nauyi kuma ka ciba maka kanka wannan shine al-ihtimal wannan shine abin da shi al-asma'i ya faɗa da kuma Abu Bakar al-Uqbadi a cikin tabiyin fi irad al-Qur'an din sa yace bu'tu bihi ay ihtimaltu shine wato na cicibe shi to abin da kake faɗa nan abin da Allah ta'ala ke faɗa nan shine wato bawo bi ghadabin ala ghadab wato sun cicibin makansu sun yi makansu dako na fushi na ubangiji akan fushi na ubangiji fushin ubangiji da yace zai yi da su a baya da yayi da su a baya to kuma sun ƙara da wannan fushin kuma da wannan fushin da yanzu kuma lokacin manzo Allah suka yi imani da manzo Allah suka ƙara fushi akan fushi kenan to wannan shine ihtamalu ghadab ghadaban ala ghadab to wannan shine abin da wato ma'ana yake magana shi yasa da yawa daga cikin malamai in sa'id ibn jubair suka ce istawdabu ghadab Allah wato sun wajabta maka sun gadan maka su fushin ubangiji wanda ya gada makan fushin ubangiji wato kaga kamar yadda fushin ubangiji ne ya dauko ya ba kansa abinda zai gada mata da fushin ubangiji din Allah ta'ala ya ce bi ghadabin ala ghadab fushi akan fushi to wannan wani fushi ne ubangiji ke magana cewa fushi akan fushi menene fushin farko menene fushi na biyu malamai suka yi magana maganganu akalla guda uku fushin farko da malamai ke magana suka ce shine wato kafirce mai injira da suka yi da attaura da kuma dukkan abin da ubangiji ya saukar musu na shari'o'i a harshen annabinsu na wannan zamani da wannan shine abin da suka faɗa kafircewa na biyu kuma da ya ja musu fushin ubangiji na biyu kuma shine wato kafircewa da suka yi da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana su Abu Aliya kuma Muhammad ibn Ishaq al-Maghazi ya ya ya wato nakalto da isnadin sa mai rauni zuwa ga Abdullah ibn Abbas ko shine magana su Sha'abi sai Ikrima su Qatada da Muqatil ibn Hayyan wannan magana kuma magana ce wacce take wato a fili sarari magana ta biyu shine masu cewa wato al-ghadab na farko shine wannan dan marakin da suka je suka dauka suka bauta suka bautawa to na akwai wannan fushin fushin nan nan na musu to amma wanda suka tuba ba in mutum ya ce in kawai ya takaita wannan fushin akan fushin dan maraki a wasu lokaci sun tuba eh wani zai dake su zai dake su da wani fushi akan fushi to amma dai wasu lokacin malamai sun faɗi sun faɗi haka kamar a sudi sudi ya kai faɗa fushi na biyu kuma shine kafu ce manzo Allah kamar yadda dai shi ma sauran malamai suka faɗa sai wato magana ta biyu ta uku shine abin da shahar ibn haushab ya yi kaito daga abdullahi dan abbas ya ce wato fushin farko shine karaita manzo Allah da suka yi fushi na biyu kuma shine adawa da suka ce su suna yin adawa da jibril dan shi ke saka manzo Allah da wa'ayi dan haka su ba su jibril jibril makiyin su ne to wannan shine fushi fushi da Allah ta'ala nan yake yake ishara wasu suka ce fushin farko da suka yi shine cewa da suka yi billahi makalula wacewa da suke hannun ubangiji wato marwaciya ce a hukumce take ba ta kyauta saboda ubangiji yana cewa ko ranta mun ko ranta mun to kaga an ce an ranta maka baka da shi kenan kai baka da shi an baka kai baka da shi to tunda baka da shi kaga shi kenan kai mar kai marwaci ne ko kuma hannunka a dunkule yake kamar hannun jariri wannan haka sai ga mu ubangiji amma ubangiji kaga sai sai sai kaga sai yace hulat aidihim wa nu'lil ma qalu bal yadahu mabsuqatani wannan a ciki akwai radi ubangiji yayi yayi yace hulat aidihim sune dai marwata ko wannan ruwan haka ta bi su har yanzu ba yahudi marwaci ne wa nu'lil ma qalu ta alfatsi ne musu yace kuma bal ya damu su yace hannun shi kuma guda biyu ma ne suke ba hannu ɗaya ba hukuncin hannu ɗaya to shi hannun ubangiji ne kaga wato ubangiji nan ya faɗi abubuwa da dama ƙarya da suka masa kawai sai ya ba ya musu raddi raddi wurin guda uku a waje daya wannan shi abin da shi alfarra ya faɗa a cikin ma'anul qur'an ɗinsa a wasu daga cikin malam amma dai kusan in ka hada wannan maganganun duka maganganun zai haɗu duka dai jima'a na maganar shine wato fushin da ubangiji yake magana yayi da su na farko shine saba masa da suka rika yi kafin aiko manzon Allah tun a lokacin annabi Musa sun saba mishi tun bayan annabi Musa annabi Dauda sun ce ma wato wani sarki ne a zalimi annabi Sulaimana sun ce matsafi ne annabi annabi Isa sun ce wato shi an haife shi ne ba ta hanyar aure ba kaga wannan duk ayyane suka yi da kuma kafirce da injila da suka yi suka yi imani wannan shine fushi da ubangiji ke magana cewa dama tan ashe akwai wani akwai wani wani fushi da aka ubangiji ta ya wato ajiye muku shi to me ruwan kuma yanzu wannan fushin ya zama sun je su nemi ubangiji gafa ta hanyar imani da manzon Allah in suka ce mai manzon Allah shi ba ba su imani da ga fushin ya zabi kenan to shine nan ubangiji ke cewa wato ba'u bi ghadabin ala ghadab suka je suka cicciba ba kansu wato fushi akan fushi kaga yanzu wannan yana nuna maka cewa ba za su taba fita daga kamar wato ubangiji ya riga ya sallama su ubangiji ya riga kamar yana gaya maka cewa to kakka duk wanda ke da ke dabi'a irin wannan to ba zai imani ba ba zai imani ba shi da yawa za ka ga ubangiji ya ta faka idan ba yu'minun da kaɗan ne za ka sun imani ba yahudi za ka a cikin yahudawa ko a tarihi kaɗan ne suka imani amma ana magana nasara yanzu nasara kana zuwa yanzu kawai kana zuwa yanzu ka je kawai ka miƙe a sansanin kasuwarsu ka fara jawo bible kana kana ba da kana faɗa kwanda da shi sai ga yanzu guda goma sun fita amma bai hude kana gabawa kana gabawa shi kana gabawa zai ka danka nan wato bakin ka ne ya gani ina ka sani ina ne baka sani ba kana gabawa sai ka maka shuwa shi ba saboda shi ya sani tuwa ne babu ba zai yi bane kawai wanda sai gane mishi la'ana Allah ya kyauta Allah ta'ala sai ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wannan sai ya gadan musu da bata fushi akan fushi ubangiji yana kaga yana yana tabbatar maka cewa ubangiji shi yana yin fushi wanda za a tabbatar ma ubangiji da sifa ta fushi sabanin wasu wanda suke tawilin wannan sifa kamar su asha'ira kamar su masu dalalai ne zaka ga malam sha bakar mamud gumi a cire da azar ɗinsa shi ma duk ya nakalto wannan manganu daga dalalai ne shi nakaltowa ya rika yi galibi haka ya rika nakaltowa suka ce wato nan fushi ubangiji ba ba a ce wa ubangiji ya yi fushi in ka ce ubangiji ya yi fushi wato aka fushi a wajen layi ne ke ke wato jijiya ne ke fitowa idan ka ya kada kuma daga bayan in kai fushi za ga bayan ka sauko sai ka kai wani abin da ba shine daidai ba annabi annabi Musa lokacin da ya fushi ai kaga zuwa yayi a taurar da ke hannunsa wanda kaman Qur'ani ne sai ya wurgi da shi da ya wurgi da shi kawai sai dai ya tafi dan uwansa wanda uwansa ne kaga kaga abu biyu wanda ba haka yake so ba daga a taura da da yayar wanda wannan fushi kansa ba daidai ne ba sannan kuma ga shi wansa ne ko da dai shi a gaba yake da shi a daraja da ba dai wanka a shekaru aiwa ne amma ya tafi shi ya ce ya kamar ya kan shirka amma yayin da ya fushi sai ce wannan ba sakata an musa al-ghaba akhbar alwah to a shi kaga idan mutum ya yi fushi zai ga yayi wasu abubuwa da ba haka ke sanya ba shi za shi za ka shi kake manzo Allah yake yake addu'an cewa ya ubangiji duk wanda na ɓace shi ko na ga masa bakan magana saboda fushi ubangiji kamar ya da masa da wannan magana da na ga masa alkhairi sai ka manzo Allah ko a hadisi kaga ya ga wani mutum bakan magana in dai sahabinsa ne to wannan su maga malamai suna yin daga wannan a matsayin wato ubangiji ya so shi da dan dogoci eh tunda wai wannan magana ma da manzo Allah ya gaya mishi kawai manzo Allah ya ce kalama azu ce take laka ummukan nan to shi a wajen malamai wannan in zai je zai je ga take laka ummukan nan ubangiji ya mai ta wani bawa yake lada wannan magana da manzo Allah ya gaya kaga dai a wannan larabawa ne ma wannan magana ma da ake faɗa to ma kadara ma ba ma take laka ummukan ba a'a kawai ya gaya masa bakan magana wato magana da babu ba zai ji daɗi ba to shi a su a wajen malamai wannan magana in mazalla ya ga yato Allah ta'ala ya mai da shi ya zama alkhairi ya zama lada mazalla ke na sallallahu alaihi wasallam lada tana da yawa wajen wajen Allah ta'ala a saboda haka nan sifan ubangiji na wato sai suke cewa musu za su yi da su dambe na ubangiji sifan fushi ba za a ce ubangiji yana fushi in yana fushi wato zai nadama ke nan gaba wato zai je wani abin da ba shi ba shine yake so yayi ba to wannan kaka sun je sun kamanta ubangiji da hawa halitta kenan dama kuma duk inda kaga wani yana cewa shi bai jira kaza ba to yanzu yake hada ubangiji da kuma abin halitta kuma ubangiji yana cewa ba yi da similitude ba yi da wani wato lam yakulu kufuwan ahad ba yi da wani kamar sa shi nan wato fushi a wajen dan adam sufa ce ta gajiyawarsa amma fushi a wajen ubangiji shi kuma sufa ce ta kamalarsa wai gaya maka ake yi cewa kar kai tsammanin cewa ubangiji da ya barka kana yin abu da ka ga dama to ya wato ba ya da yadda zai da kai kar ka dinga gadanar cewa wai ba zai iya ɗaukan fansa ne akan ka ba kai tsammanin kawai sai ka ɗauki rahama sa kai sama kanka kace akai rahama tunda ya da rahama ba zai taɓa iya maka wato azaba ba to amma an ga maka ubangiji kuma yana yin fushi kuma yana tsananin azaba to kaga sai ka dawo cikin haicin ka to kaga kamala cike na wannan yanzu ne amfanin sarkin da sarki ko shugaban kasan da baya iya kai mutane kurkuku kaga kai ka san wannan ai ba ba yabo bane a wajensa ai shugaba shi ne wanda in zai iya bankarawa a yanda yake bukata shi ne shugaba in kuma ka mishi ba daidai ba in ka zo kana neman abubuwa ce gashi ka je an yaki maka ka kamala kenan in kuma ka je kana kokarin da shi bai isa ba yanzu maka ya isa to shi kaga wannan sifa ce ta kamala ko a tsakanin bayi to wannan kaga wallahi masal a'la kuma tsakanin ubangiji da wato shi ko bayi to wannan kaga in yayi fushi to irin wannan fushin ake magana saboda haka dole mu tabbatar wa ubangiji abin da tabbatar wa kansa ubangiji ya tabbatar wa kansa da fushi cewa yana ana fusata shi falamma asafuna taqamna minhu lokacin suka fusata mu sai muka dauki fansa akan su ubangiji yana daukan fansa ubangiji ya bada labarin yana bada labarin wanda yake sai ce wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban azima wa ghadiba kaga yace yayi fushi da shi saka ubangiji yana yin fushi duk wanda yace wato ubangiji baya yin fushi to wannan kuma bai dace da abinda wato ubangiji ya tabbatar maka ba a cikin Qur'ani sannan kuma banda wannan ita kanta wato shi kansa fushin ubangiji din a shi kansa wato akwai sahibi akwai lahira akwai rigayi akwai riskake kaga ai ubangiji cewa yi sai suka ƙara ma kansa fushi akan fushi ba shi fushin da yayi da su na biyu ba shi da fushin da yayi da su na farko ba wannan fushin kuma da ya aikata a nabiyin bai riga ya yi ba sai da suka yi wani sai da suka yi imani da manzon Allah to shi kaga a cikin aikin sa akwai wani wanda yake rigan wani duk aikin da ubangiji yake yin sa da ganin daman sa to ana samun rigaye da riskacce wanda da yawa a kasan nan wasu ba sa tabbatarwa wasu in ka tabbatar da wannan sai cewa suke yi muna tabbatar ma ubangiji muna tabbatar ma ubangiji sifa ta da kasa su ba sa yarda a ce ubangiji yana yin magana jiya yayi yau yayi gobe ma zai yi su ba sa yarda ba sa yarda kuma su ce a halittar amma kuma sun yarda cewa halittar ubangiji kuma ubangiji halittar da ya mun ba shi ne halittar da ya mun babana ba dan ba ɗaya sai da ya halitta babana da ya halitta ni ai kowa yarda da wannan to amma dan me za ka yarda cewa kuma yanzu fushin da ya yi yau ba shine fushin da ya da ya je ba fushin da ya yi da su a yau lokacin da suka iya dai da manzon Allah ba shine fushin da kuma ya yi da su a jiya ba yanda suka kafice ma annabi Musa ai da bambanci sai haka a cewa to a cikin aikin ubangiji akwai as-sabiq akwai al-lahiq shi ma fushin nasa a wato akwai fushi lahiq wanda zakakke wanda shine na baya amma kuma Allah as-sabiq wanda ya rigaya wannan wato wasu abubuwa ne ga wanda yake kanta akida zai fahimta wannan wasu bidoyi ne masu akimshe aka aka sa a wannan kasa wanda ga mu kuma gashi muna bi a hankali muna bi muna budewa in ka ka fahimta shikenan fa bi hawa ni'mat in baka fahimta ba Allah ba mu nada Allah ta'ala ya ce walil kafirina azabun muhim kafirai suna da azaba maulakanciya lafazin almuhin ismul fa'il ne na alhawan alhawan yana nufin azul wato kaskanci kaskanci wal istighfar ubangiji ya sanya wato wutar ta zama ta wulakanta da duk wanda ya shige ta wannan shine wato abinda Allah ta'ala ke nufi almuhin anan shine almubil almurithu almurithu sahibahu hawanan wa dhullan wato wanda yake gadar ma wanda ya shiga wannan wuta da wulakanci da kuma kaskanci sanaka duk wanda ya shiga wuta to kaskancin duniya da lahira kaskancin da bai taba gani ba to zai same shi a wannan rana kaskancin da bai taba gani ba to shine abin da zai gani a wannan rana kaskanci kuwa da ubangiji ya tattala ma wato yan wuta kaskanci ne mai mai wato girman gaske tun daga farko abin da zai kara baka tsoro gami da wutan jahannama wanda zai sa ka tabbatar cewa wuta ta isi ta ishi kowa ta ishi duk wani fasiki fajiri mai kafiri mai ma ubangiji kangara wuta ta ishe shi shine ubangiji da ya tashi halittar wuta sai ya halice shi ya halice ta isa ta isa na farko da na ƙarshe duka kuma haka ba sai an samu rara sai an samu rara haka Allah ta'ala ya halice ta Allah ta'ala bai ma a haka ma bai ma wato bari a ce kawai wato sai an gama tashi a ce kowa ya je shiga wutar ba a dai filin tashar kiyama ubangiji zai ce a cikin mota ya za a yi ya za a yi duk fadinta amma ubangiji ya sa a cikin mota mala'iku wajen dubu saba'in ya je su cikin mota ko aka sanya mata wato kamar wato igiyoyi wajen dubu saba'in wannan dubu saba'in wasu lokacin malamai suna cewa wato ko dai kafara ake ma magana kamar ana ta lakita in ta sarfin lahum saba'ina maratan falan ya kafira Allahu lahum galibi wato larabawa suka ce bakwai ko saba'in suna dabin wato abin da yake ma ba iyaka ma'ana za shi dukiya ko haka ake magana to Allahu alam ko kuma ana magana dubu saba'in wannan hadisi yana cikin wato musallam na Abdullah Sanani da musallam da Babu Ahmad da kuma Jami'u Tirmidhi hadisi da ake fitar da shi ta hanyar ma'amar bin rashid yamani wanda yake ruwaito wannan hadisai maduduwa daga hammam ibn munabbi daga abu huraira mazala yake cewa narukum hadihi wutanku wutanku a nan wannan wutan da kuke mu'amala ita a duniya mafi wato wutan da tafi kowace kuna a duniya a yanzu Allah ta'ala mazala yake cewa yuqidu banu adama juz'un min 70 juz'an min harri jahannama dan adam suna kunna wuta na ta duniya da suke kunnawa a yanzu to ɗaya daga cikin rabo ne saba'in daga cikin wutar jahannama wato duk wutar da ka ga dama yanzu ka rura to mafi ƙarshen abin da za ka tiki zuwa gare ta ita wannan wuta ɗin to ɗaya daga cikin wato kashin saba'in ne na wutar jahannama to kaga yana nuna maka cewa lalle wutar jahannama kamar da ubangiji ya faɗa cewa wal kafir azabun muhin to ta ishi wato wulakanci da ta mutane wulakantar da wato bayan ubangiji za ta yi a wannan waje Allah ta'ala ya sanya wadda wuta kamar yadda na faɗa tana da wato fadi tana ta ishe duk wani halitta tana da wato zimam zimam shine wato kamar wato igiyoyi da ubangiji ya yi ta da su wanda ya sanya mala'iku za su jawo wannan shine hadisin da ma muslim da shi da wato imam tumi da suka fitar hadisin shafi ibn salama abu wa'il daga abdullahi dan mas'ud yake cewa manzo Allah ya ce yu'ta bi jahannama yawma idhil laha 70 alf zimam za a zo da wutan jahannama tana da wato igiyoyi 70 ma'a kullu zimamin saba'una alf malakin yajrunaha tare da kowace wato igiya akwai malaiku dubu saba'in su kuma a igiya daya suna jan suna ja ta saboda suna ja tana jan su wutan aka fara idan wutan jahannama haka ubangiji ya wata tanaje ta wannan hadisi wasu suna rawaito shi a matsayin wato magana na Abdullahi dan Mas'ud kamar su at-tauri daga wasu daga cikin malamai ko kamar Hafs ibn Giyas suna ruwaitowa a matsayin Abdullahi dan suna ruwaitowa ne daga manzon Allah Ah, abinda yafi da yafi shi Hafs ibn Giyas tika ne za a karbi wannan karin nasa kuma ko da a ce magana na da Abdullahi dan Mas'ud to magana ce da ba a faɗa da gaibi a ce wai jahannama tana kaza ana kaza da ita wannan gaibi ne ai dole ya ji ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa shiga wuta lokacin da ya to wanda wanda wanda wanda za su za su fi zama wato rabon shiga wuta to a ubangiji ya kasa biyu ne idan muwahiduna ne ma wanda suka shiga za su fita in an shiga ana fita to manan mata sun fi yawa Allah ya tsare eh in kuma wato a a arna ne galibi wanda su za su za su fi zama wato jagororin wuta su kuma zani saboda ka abinda muke gaya mata mata na kuka na cewa wato ai kun kun kowa zama yan wuta to fa ana fa magana wannan sun shiga suna fitowa su galibi galibi mace ta shiga wata za ta fito saboda ita ita ita ita ita wato wani wanda yake da beli ma ta ji tsoron sa balle ubangiji ba ka rasa ta da dalilin tsoron ubangiji in dai ba wato ta bari shedan ya mata fitsari aka ba amma shi namiji idan ya ci ya ci ya ci ya isa ya tumbaza to sai daga ya ce ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar fa bisa al-wirdul mawrud ubangiji yana yana za ka ga duk wani jagororin bata ai mata kana ganin mata ne mata kake gani fir'auna habana mughira wa alwalid bin mughira waye waye duk maza zaka dubi sai aka maza namiji maza a hankali maza namiji in ka sake kaji kanka a cikin wuta Allah ya tsare mu to ba fara ne a fito ba Allah ta'ala ya kyauta to wannan shine abinda maza Allah ya faɗa wannan wuta ubangiji ya sanya ta da salasin da akhlaq tana da wato kumce kumce da wasu kacoci da ubangiji ya sanya ta da su wanda za a bi a sarƙafe a kumce duk wani wanda ya shige ta daga ciki su sufan yan wutan mazana ya ba da labarin cewa kaga su yan aljanna su za su shiga aljanna ne ubangiji zai mai da siffan su siffa irin na baban su annabi adam wato yanayin tsawo za a mai shi zira'i saba'in sannan kuma za a gyara halittar su za kuma wato a sanya kowa wato san kowa kin wanda ya rasa to haka za su shiga to su kuma yan wuta to ba ki dai haka ubangiji zai magnifying halittar su kuma zai sanya halittarsa ya zama wani halitta ne mai kauri mai wato kaushi mai kuma girma wannan shine abin da maza Allah ya faɗa a cikin hadisi da tabbata a cikin musulun da Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da kuma wato a taqasim wala anwa na Ibn Hibban da kuma sahihi na Hakim hadisin Shayban ibn Abdurrahman an-Nahawi da yake rubuta daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Abu Hurairah daga daga wato Abu Salih as-Samman daga Abu Hurairah maza Allah yake cewa inna ghiraba jildil kafir kaushin jiki na kafiri isnatani wa arba'una zira'an wato a yanayin kaushin sai ya kai zira'i 42 kaushi kawai da karfi da wato yanda wato zai zama yana da karfi ba jikin irin wannan ba bani zai ka dawo da jikin amma jikin zai zama ya sanya shi ya zama yana da girman sha'ani wa inna dirsahu mislu uhud haƙoransa kuwa sai sun kai dutsen uhud haka ubangiji zai mai da shi wa inna majlisahu min jahannama kama baina makkah wal madina in gidansa kuma alhamdulillah in ma gidansa dan tsutsu ne a gidansa to insha Allah in aka je gidansa to gidansa zai zama tsakanin maka da maka da wato da Madina girman gidansa inda zai zauna kawai to ina ba na ba Allah ne je da irin wannan masifa shi yasa ubangiji kaje yana cewa wal kafir azabun bayyin lalle kafir sa azaba amma wulakanciya wannan fa da an tare da saboda wato ai mutane a wulakantar da mutane a nuna musu cewa abinda suka ba ubangiji na rashin kyautawa to ubangiji akwai ran da zai daukan sa wannan hadisi hadisi ne sahihi yana kuma da shahid daga hadisin Abu Hurairah in ana magana wato yanayin kura da wulakanci da wuta za ta yi bayan Allah a wannan rana Allah kana da ya tashi da muhim to daga farko dai wato ita shi kansa wannan jiki duk girman sa sai ta cinye shi sai ta cinye shi ba ki daya amma kuma ubangiji yan ana samun an cinye wannan jikin zai kuma dawo da wannan jiki din Allah ta'ala haka ya fada cewa innal ladina kafaru bi ayatina safa nusbihim naran kullama radda juluduhum badallahu juludan ghayra hal yabuqu al'adab yace duk wanda suka kafa cewa ayoyin mu to za mu sanya su dan dan wutan jahannama duk yayin da ko jikin su ya zama ya nune nune nune wa aka fada sai an ya nune ya yi rubuf ya zagwanye ya zama ya zama wato bakin gawayi ya zama ya babu shi baki da ubangiji kuma sai ya dawo musu da nan sabon jikin saboda su ci kuɗin azaba wannan sai ka ga me zai sa abu to ai abin da aka ubangiji ya abin ya yawa ya yawa abin da aka masa a wannan rana dole ubangiji ya nuna mu bayi cewa wato su su ne wato wato a kasa su ne makaskanta banda wannan abin da ubangiji zai musu ubangiji ya riga ya bada labarin cewa kuma kayan da za a rika ba su suna sawa to shi kanshi wannan kayan ne na wutan jahannama kaya ne na wuta ubangiji na cewa fallazi na kafaru qut'at lahum thiyabun min nar duk wanda suka zama sun kafa cewa ubangiji a wani rana a yanki yanka musu tufan da za su sa tufa ne shi ma na wuta sarabiluhum min qatiran wa yuhsha wujuhahum an nar wato ubangiji zai sanya al-qatiran galibi malaman suna fassara mana da wato kamar wato ruwan kwalta ta amma wani ruwa ne da ya kama da kwalta amma dai galibi idan koya ka ta mashi a shara zai tashi to ubangiji zai sanya musu wato kayansu da zai sa saboda wata idan suna da aminantaka da kayansu da wutan su kansu sai zama kayansu da za a samu za a samu su daga wannan daga wannan sinadari na katara ne saboda ko ta ina suka shiga wutan abu ya ta lashe su haka ubangiji ya faɗa ubangiji ya faɗa cewa yan wuta daga cikin wulakacin da wuta za ta yi musu za a sanya su a cikin ƙuƙumi a cikin kata haka za a ba a rike su baki da na su iya gudu ba su iya gudu ba amma ubangiji ya wasu wannan wulakancin Allah ta'ala yana faɗa cewa a wata ral hujjar gina mukarnatin asfalt al-asfalt shine wato wato kacoci wasu wato maruruwa mari da ake sa mutane wani zai sanya su a wannan wannan abubuwa Allah ta'ala ya kyauta Allah wata ayata cewa khuduhu faghullu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku haka yana yake magana cewa ku rike shi ku rike shi ku je ku sanya shi cikin wutan jahannama ya je ya kona ya kona da wannan wutan jahannama ku sanya shi a wata a wani mari wanda wato girman wannan marin marin ya kai wato zira'i 70 shi kansa wato zira'i ko ya aka sanya tunda ana magana cewa wato girman girman shi a duniya ba shine ba lalai zira'i a duniya shine zira'i a lahira ba ba lalai ba saboda abubuwan ubangiji ya ya sanya amma kaji abinda ubangiji ke faɗa cewa za a sanya shi ma yadda babu iya mutsi ba fasluku ku bashe shiga ya je ya dana wutan jahannama innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah ta'ala abu mai girma ya ce ubangiji ya ce yi ya ce ba zai yi ba bai yadda ba to wannan shine abin da ubangiji ke faɗa wala yahuba rafa abin miskin da laysa lahu ha huna hamim wannan shine wato wannan abin da yake wato shi kansa aka bar dan adam da wannan to ya zai zama azaba ka duba ka gani a cikin wa zai iya rayuwa shi daya duk wanda ya rayu shi daya ya haukace dan adam dai ya rayu shi daya a waje daya duk kudin ka kaje a saka a sel fa kai kwana wata biyu in ka fito sai ka za ga wani kasun ba wani yanayi ka rayu kai ba duk abin da ake baka in ko aka ce a dutse ne kai za ka rayu in dai insha Allah in dai ba rogan Allah kake yi ba to mutum zai iya haka cewa amma ubangiji yake cewa daga cin azaba kuma zai mutu falaisa lahu hahuna hamim ba yi da wani wanda zai yi zumunci da shi wannan shine abin da ubangiji zai yi musu sakamako a wannan rana wala ba'amu illa min ghislin ba su da wani abinci da za su ci sai wato ghislin ghislin shine rusala wasu malamai suka ce kaman wato wani dauda da suke fitarwa to su za a hada da gaba ta kashe kashin gishi daga ci ha akwai dauda na ciwo da ciwo da waye da suka ji za ubangiji zai haɗe wannan abubuwan ci tuku to sai ka canje shi kuma Allah ya kyauta wala ya kullu illa khati'un ba mai ci sai masu masu zunubi wannan inda an basu haka ba kaga wannan ya isa azaba amma ubangiji ya ce wannan wuta kuma haka za ta rika yi muku ta rika cikin jikin su ma baki daya za ta rika bi ta wulakanta su ta fuskan su ta fuska a haka za ta dinga tana yakusan fuskan su talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun haka za ta ji tana ƙona fuskokinsu wahun fiya kalihun a can za su ɗaure alwalimi da ke da wutar daga bala idan a barki wahun fiya abisu kalihun shi ne abisu wato yadda za su yi in mutum idan ana baka wato in kana jin wani zafi ya kake yi in ka ɗaura fuskar in ka cije za ka buɗe baki za ka wato gintsi sosai alama cewa lalle zafi kake ji to haka za ka to wannan shi ne kalihun aure bakin zai yi kamar ma wato ya ciza kansa to tsabar azabar ake mutu wannan shine kalifin da ubangiji ubangiji yake faɗa kuma za a sanya su a cikin wuta ta fuskan su fa kubbat wujuhum fin nar hal tuduna illa ma kuntum ta'malu da in aka sa su musamman wanda suke wato cutar da mutane ta bakin su yace manzo yake ga mu'az sakilat ka ummuka ya mu'az wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'ib al-sinatihim abinda baki ne zai dawo mutane mutane mutum ya ce Allah yana da da yana da kaza Allah mutum ya je ya rinka hada mutane fada da bakinsa to wannan shine shi ma zai jawo ubangiji ya sanya shi wuta ta wato fuska bayan ita wutar tana neman fuskar su su kuma waɗanda suke jago wato masu kula da wutar su kuma za a sanya su ma kansu rinka juyo su suna suna wato hada fuskar su da wannan wuta din yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ba'na Allah wa ba'na rasula wannan kaga ana ana cewa aka ana jujjuya hukuncin su cikin wuta saboda karar ma ya zama wutan ma wato suna kokar jujjuyawa in ka juya ka ce kai ba za ka ji ba to ubangiji zai karsa a juya da fuskar ka sai ka sai ka same ta wuta sai ta samu fuskar ka ba za ta wata ta saba ta wato abin nan ba to haka ne za a yi ta yi ubangiji na ce sabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi buqulihim wal julud ubangiji na cewa za- banda shi ba a samu wani ruwan zafi tafasasshe a rika wato sanya musu za a- wanda in su- aka ce suka sha to gabaki sai ya kakkada musu hanji baki daya wannan wannan duk yana daga cikin abin da ubangiji yake faɗin cewa zai yi azaba wutan ga irin wulakanci da ake ma ɗan adam a wannan rana ya ce ko da ta yi alaman ba ta ɗan sassauta azaba zai ɗan sassauta kullum ma khabar zai dahu sa'ina za mu ƙara musu da azaba to wai me yasa dan Allah ta'ala ya yi wa dan adam narkon irin wannan azaba ashe kaga anan Allah ta'ala ke cewa azabun muhin to ya kawo da mashiga ta tayi mu mahalatu da wannan abubuwa wannan shine amfani da yasa na wato na na ga a kawo waɗannan abubuwa saboda mutum ya gane ya gane me ya sanya ubangiji yake cewa yace lallai wato zai zai yi wa dan adam irin wannan azaba abin daga cikin dalilin farko shi da kaita ubangiji da suka yi butulci da suka yi wa ubangiji duk ubangiji ba ya san butulci kar mu manta ubangiji lam takun shay'an mazkura sai ya halice ka ba kai ba kowan kowa ba ubangiji zai ya halice ka ba biya kai ba koyi ba ubangiji kuma ya halitta maka wanda za su zama sun yi- suna maka wa- suna kula da kai yan uwanka za su su kuri maka kewa ubangiji kuma ya halitta maka abinda zaka shaka gwargwado abinda zaka ci gwargwado tun a cikin ka yake yake ta rayanka kadai abinda ubangiji yake cewa ayi shine wato a a a- a- a bauta mashi shi daya sannan kuma ka bi shari'ansa bauta masa a lati da sannan dole ba ya da ka iya uban kai baka saka ka ki ka ce ba za ka yi ba za ka yi numfashi ba ai wannan bautan Allah ne ita ma bai kai ce ba za ka je kai bawani ba wannan bautan Allah ne bai zan ce ba za ka yi gaye ni ma wannan bautan Allah ne ai wato ubangiji ya halice ka a kan wani tsari baka saka fitar wani tsarin ba to wannan shine wato mu'abbat bi rububiyyatillahi ta'ala da rububiyyarsa to amma shi abin da ubangiji yake so shine mu'abbad bi uluhiyyatihi wato abid afwan abid wanda zai zama shi ne ya mutar da kansa a radin kansa yadda saboda tsabar san Allah da kuma girmama shi to wannan shine bayi suka iya dasi shine ubangiji shi kuma wato ya dau- ya wato ya alƙawarin cewa zai musu wannan azaba kuma idan ka duba za ka gani dan adam hatta saba mishi da yi ba da arzikin ubangiji yake saba masa ba to shi ya kanta amshi wannan azaba ayyana jabbaru ina masu jabbiranci a masa suke ganin cewa babu kamar su ai dai abin da magana ba sai ka duba ka ga Trump yana faɗan wai wai Spain ta ce wai ita ita ba ta ba da wai wai sarin samarin ta ba ai mun ga dama ne mun ga dama ai ta kawai kyale su mun ga dama mun ga dama sai mu je mu bi ba abin da za su yi. da da dai duk yana yi ne wannan saboda yana kokarin ba ubangi amma yana da ciwo a a a a kiyayen shi ya kasa magani ubangiji kenan yana da ciwo ya wanda yana da wani ciwo a nan ɗinsa ya yi magani ya kasa magani amma yana ba wata kasa dadderanci duk wani lokaci ne kuma wallahi aka hadu duk wani dabberi mai ma ubangiji dabberanci a kan kasa yana ganin ubangiji kamar bai isa ba to wannan irin sun fi samun irin wani azaba ina hululi wato ha'inci da muke yi dukiyoyin kasa da kuma amarin da ake ba ma ofis ko a ina ko a ina ko a ina ko a ina duk da aka ba mutum amana gani yake kawai in ka je kawai daga duniya sai ka duniya wallahi ba daga duniya sai lahira in aka je ubangiji sai ya ta- sai ya dauko mutane ya sanya sun bada amsa wanda kuma bai ci jarabawa ba to lalle sai shi bauta kuma ubangiji kamar yadda faɗa cewa wal kafi azabun muhin azaba maulakanci ya zai gani ina magana wato a- a- raba zumunci da muke yi wani haka nan kawai zai za ka gani kawai kamar shi ɗani mai lamba famulin su kawai duk inda zumunci yake sai hada su rigima sai ya kawo wani wani wasu masifu da zai hasa ga baki da al'umma ta zama tare ne baki da to wannan duk yana daga cikin abin mutum ya tuna cewa ubangiji ya ce walil kafirin azabun muhin to ya tuna da wutan da ubangiji ya yi mashi alkawari wajen cewa shi baya kuka da kansa wani wani in ana da wani wanda ake da zumunci da shi ya kamata a je a kula da shi to a je a kula da shi sannan kuma ina wanda suke takassubanci da addini a takassubin din ci da addini amma da addini kamar wata haja masu wa'azi da kuma masu dan irin mu dai mu dai kasa a ciki da inda dai muna yi ma wallahi duk wanda suke ya shiga wannan harka ba dan ubangiji ba dan ya nemi duniya to yana daga cikin waɗanda za a fara ba ruga wutar da su maza Allah ka faɗa cikin hadisi Abu Huraira da ke sai haini yace yana daga cikin a cikin wanda za a fara ruga wuta da su shine wato wanda suke takassubi da addini ba suna yi ba dan Allah ba wanda suna ciki da sauran abubuwa da malamai suke faɗa wanda suna da yawa lokaci yayi ba yadda muka iya ina masu wato banditry da waye wallahi ba abin da zaka je ga ubangiji ubangiji cewa yayi wato wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu ya la'anta duk wani mai wanda yake ta- tara zaune tsaye ya kashe mutane babu abin da ya masa ya dame shi abin da ake yi na banditry abin da kawai zaka yi shi da ka tuba hakokin mutane da ka kashe kuma sai an je lahira ba wanda yake ya yafe maka babu ba wanda yake ya yafe maka sai an je lahira an yi shari'a kai tuban ka dai in ka tuban ka ya ya zama da alkhairi ubangiji sai sasanta ku in kun je amma dai kana zuwa kawai ka ce ai ku ba kuna sallah ku ba ku ba ji kuke Shehu Usman ne to za ku gani Shehu Usman ma shi wata kansa zai yi balle ku balle aka je lahira lalle ubangiji wallahi zai tada mutane sai an yi wannan shari'o'i duka duk waɗannan abubuwan da kuke gani ubangiji ya ce wallahi kafin azabu muhim wallahi ta wulakanta mutane wato maganin ka ai shine ka a fara tsakaninka da ubangiji dokan da yasa ka bi dokan da yasa ka bi ubangiji yana faɗa cewa ya yi hannasu ta kora baku wakshau yau man laji walidin an waladihi wala mulidin huwa jazin an waladihi shay'a inna wa'ada allahi haqq wala yughran lakum hayatid dunya wala yughran lakum billahi al-gharur ubangiji yana cewa ku fitina wani ranar da ba wanda zai tsira ma kowa komi kowa ta kansa zai yi in aka je aikin ka alkhairin ka ka shiga aljanna in ba alkhairin ka ba to wuta ce Allah ta'ala ya tsare mu da wuta abinda baka ji Allah ya ba mu dada abinda muka shi Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh